بهديه واستنى بسنته الى وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da haɗuwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin da tara ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiyya ina mana barka da tsayawa bayan dogon hutu da muka samu wanda ya shafi watanni masu tsawo زام ذلك باب تحريم الحقوق وقطيعة الرحم باب تحريم الحقوق وقطيعة الرحم كما من الناس ما من البركة رياض الصالحين وما كنا كنا البركة من الكلام بركة من سنديري وما كنا البركة من سنديري كما من الناس رياض الصالحين قال الله تعالى فهل عقلتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاتمهم واعمى ابصارهم وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا wato wannan babu ne da zai magana dangane da haramcin saba ma iyaye lafazin al'uquq a larabci yana nufin kangare ma iyaye saba musu yayin da suka yi umarnin da bai tukare da umarnin Allah ko na manzonsa daga lafazin afka fi bilmadi ya uku fi bilmadi al'uquq shine mazdarin kalmar babu tahrimin uquqi babu da yake magana dangane da haramcin saba ma iyaye wa qati'atir rahimi da kuma haramcin yanke zumunci haramun ne kan dare da iyaye haramun ne kuma yanke zumunci قال الله تعالى ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu muhammad فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم wannan aya mun karanta maka mun karanta ta a baya da kuma ta tashi ne mai tuwa a nan ubangiji ce fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum malaman tafsiri suka ce in tawallaytum jumla ce mutarida أصل جنسي فهل أتيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم شن كنا كما من ذا أباك دامر أن تفسدوا في الأرض كي فساد أبن كتا وتقطعوا أرحامكم كي في ظلمتمكم كنا كما من ذا أباك من دامر أكتم مسلسي إن مدى كنت بيتا أباك جهولية كافية مسلسي amma mun ka ayoyin alqur'ani za su shi ka kafa wanda kaga dama ka zubar da jinin wanda kaga dama amma mun ka hadisai na manzon Allah za su shi ka yanke zumuncin mahaifin ka bayan biyar ka ran ka kanin ka kanin baban ka ran baban ka haka kai ba a fadakar ba ba a haramta ba ba a hana ka ba amma mun ka haka za ta faru in tawallaitum kuna ganin in kun biya baya kun bar musulunci shi ke nan za ku zama da mutu zuku tuni ko kuma in da wannan kun kuna ganin in an ba ku nauyin gudanar da shugabancin jama'a amma nan ku sai a halatta muku jinin jama'a da dukiyoyin su da mutuncin su ku sai mutuncin yadda ku gudana da karfin mulki ku tashi duk wanda suka dama da karfin mulki ba tare da an haramta muku wannan ba wannan tsammanin na da in na kuna yin su to qur'ani da hadisi ba qur'ani da ya daga abin da sai ake kira al-fasadu fil ard fasadi a banka haka kuma al-qur'ani da ya daga abin da ake kira qat'ul arham bin tabiji ina ga nan da wuta أولئك الذين لعنهم الله ما كن إلى من تبون الأيدي كما فسادي أدم كتا فسادي أدم كتا وإن ما لم يكن فسر في الكافر وإن ما لم يكن فسر في الكفر المكاني وإن ما لم يكن فسر في إخافة السبيل ولا ظلم بهنيا كودا بكيمية القاتل بيسيا با كودا بكيمية الزبر بجيني با إن يكتب في مكاني دلت تلقي كيامي كراجة نواني وكذا ما فسادي أدم كتا muna fatan kun fahimta wannan shi ne fasadi a ban kasa haka yana cikin fasadi a ban kasa mutum ya rinka fito sun mugun kwayoyi ya rinka sayar da tabar lulli ya rinka sayar da koken tabar iblis ya rinka sayar da abin da shafi kwaya da dukkan dangin abin da ke lalata tunanin dan adam ta kwakwalwarsa haka sayar da biya duk wani yana cikin fasadi a ban kasa ina fatan kun fahimta to ba haka ta da zaka da ko Allah ya bayyana hukuncin ko a cikin Qur'ani da bara inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi eh bandura cikin farko da ida inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi kitaban an yuqaddaru aw yusallatu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور وإن كنتم سكينا كوي يا أنسى المتن كوي كما أعيد لما ندام لكذا الأرض كوي كما أتيه حكمة أقوليك للمسكين كسا أولئك الذين لعنهم الله ما كنا زادي أبن كذاب يتبنون في إلهم كنيرة أن الله نقر في كنتم يلعن فيسو فأصمهم يكما كرمتد بسوك ta yadda za su fahimtar ayoyin alkur'ani lokacin da ake isar musu wa a'ma abasarahum sannan kuma ya makantar da ganin su ba su yi wa gaskiya gani na karɓa idan sun ganta da Allah ya kare mu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه da waɗanda suke warware alƙawarin Allah bayan karfafa su sun yi alkawari bautar Allah su kaɗai ba tare da sun haɗa su da kowa ba kowane ɗaya da cikin ya yi alkawarin tun lokacin da muke matsayin ƙwayar zarra a gaban bayan kakanmu annabi Adam alaihi salam wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum aka Allah ya dukkan mutanen duniya alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba wanda ya kaji halittar ku ba tare da ya ga samfuri wani ba ba ni da na tantance bauta gare ku ba kalu bala dukkan malaka suka ce eh kai ne ubangijin ku kaga a cikin wannan akwai yin alkawari cewa za a bauta masa shi kadai amma ka sai yanzu a cikin sai mun ga so daban-daban da mun kun kafirin da mun kun mu'min wallahi ya ta'addun da basir waɗanda suka warware alkawari na Allah bayan sun yi ko ko mutum waɗanda suka warware alkawarin Allah bayan sun yi ko alkawari kai tsakanin ka da mutum a dokar Allah Allah ya shar'anta cika alkawari sai ka warware to ba alkawarin wannan mutumin kaɗai ka warware ba ka warware alkawarin ba Allah tun da dokar sa ke cewa a cika alkawari ya ayyuhan nabiyyu amanu wa awfu bil uqud لأنه شرعة شريعة في دوقتك إن تكا بأك القول إنا لك إن تكا بك إنا بك كتكا بك إن كانوا كوا يتكا يا كوا فيا كامل إذن كتبك الحقيقة وإنه يتكا إن إذن كتبك الحقيقة كنا إن إذن والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه da waɗanda suke warware alkawarin Allah bayan karfafa shi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yuqal kuma da suke yanke abin da Allah ya umarni a sadar da shi kawai Allah ya umarni a sadar da zuwanci sun so su yanke zuwanci wa yufsiduna fil ard kuma suke yin fasadi a ban kasa ta hanyar fatofin muggan kwayoyi ko ta hanyar kisan kai ko ta hanyar razanar da mutane ko ta hanyar fashi da makami ko ta kowace irin hanya daga cikin hanyoyin da ake kiran su da suna fasadi a ban kasa ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar masu irin wannan la'anta ta tabbata a kansu kuma mummunan gida ya tabbata a kansu mummunan gida to shine gidan wuta Allah tsare wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijin ka ya zarkar ya hukunta cewa Allah ta'budu ku mutane kar ku bauta ga kowa illa iyyah sai gare shi wa bil walidayni ihsana kuma iyaye ku kyautata musu ku yi musu ihsani إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما Allah ya ce da kai a matsayin karata imma ya bulu ganna inda kalki da ra'a ma au kulahuma idan ɗaya daga cikin mahaifanka biyu girma ya kai masa ɗayan ko su duka su biyu suka manyanta tattare da kai sun manyanta manyanta da kullum suna maka korafi kullum suna maka shagwaba kullum suna koke-koke ka kyautata ka yi misali amma ba ka ganin kana yi ta irin wannan yanayi dan adam na iya gajiyawa sai Allah ce ba haka ne ba wala ta kallah ma ukku kar ka kai musu koda tak wato al-uf daga at-ta'fif ne at-ta'fif ala rasul ita ce adna maratib al-isa'a matsala ta karshen kasa ta nuna nawa ba a duka ya mahaifinka ba ko mun nuna abu a wato ko mun kankantar nuna mai yin ba su halatta ka yawa mahaifinka ko ka yawa mahaifinka to ka za a nan gudun idan ya zan zo bai da tsan bai da tak bai da kake kai wato idan mahaifinka ya maka umarni ko mahaifiyarka ka yi rafi ko min kankantar sa wanda mahaifinka zai ji ba daɗi na yadda ka ji ba daɗi haramun ne ka yi maka to idan haramun ne yi wa mahaifi wannan to ina ga abin da ya wannan girma kamar ka zargi mahaifi ko ka zara a zargi ko ka dake shi ko ka hana shi ci ko ka hana shi sha ko ɗakin kuna yanzu da damuna ka sani ko ana cikin sabbin hunturu ka san baya da wadataccen bargo ɗakin ka baya kare ku daga sanyi ko ɗakin ka baya kare ku daga sanyi kai kana inda kake a wadace ita kuma tana inda kake a tsantace kai kana birni su mahaifanka na ƙauye cikin tafku da wulakarcin da baka ji ka kuma ka musu ko a cikin birni ɗin kai ka su suna loko cikin kwatami kai kuma kana CRA don haka zaka ga zaka ne ka daina mu da dawa ne فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما كرك مسطاوة وقل لهما قولا كريما kai dai faɗa musu tafi wanda yake akwai karanci da girmamawa da mutuntarwa waqt lahu ma janaha dhull min ar-rahma ka tattauta musu wato ainihin ka zo mai tawazu a gare su wato mai kaskantar da kai gare su min ar-rahma saboda rahama da jin kai da tausayi wa qur rabbi rahmuhuma kullum ka dinga cewa ya ubangiji ka ji kansu kamar da ya musu gira irin yadda suka ji kaina ina yaro dan karami haka ake so ka rinke musu addu'a ta gari kana roƙa masa Allah ya zuba su irin yadda kai ma suka zuba ka Allah ya zuba su su irin yadda kai ma suka zuba su yanka kana yaro dan tsamin da kai haka ake so kullum ka dinga yi amma kuma yadda na gaba kada Allah ta rana salata sunnah ma ukti an haramta abin da ake kira at-ta'fi shine munana ya komin kankantanka kaga aya da ta ce karka da gina haifinka ba ba ta ce karka zabe shi ba ba ta ce karka faɗa masa da tsar magana ba waɗanda da gajin manya ne sai ta hana ka abin da yake bai kai waɗannan girma ba ɗan kankani ne to ga ka'ida idan an hana ka abu kankani to ba gaba ba min dai ai daga ta an mutu ba domin da ta aka karka da kina haifinka to ba kai kai musu sarki ba za su shiga cikin wannan ba da ta ce karka zage shi to da karka yi rafi ko karka yi tsaya ko karka yi musu sarki ba za su shiga cikin wannan ba saboda yana hana ka babban abu ba ya nuna hana ka kankani amma ana sun kankani ba ni an hana maka hajji har ba kwan da ya fi girma shi ne usulobin da Qur'ani da girma to shi ne a nan gudun ka iya ba da fatawa ka ce dukan iyaye haramun ne kabira ta minal kabara haka zaki iyaye haramun ne kabira ta minal kabara idan wani ce ina ayar karara da aya ta ce kar a da gina haifi ko kar a da gina haifiya ƙananan zai sabba da ita amma idan ka makalkale a nan gudun ka ta da hujja don zai shiga cikin fadin ayar ina fata an fahimta a domin hana ta abu ya kunshi hana al'amura guda wanda yake daidai da shi da wanda yake sama da shi ina fata an fahimta wato ga abin shi kansa an hana ka shi sannan an hana ka wanda shi wanda yake ne kansa daya sannan an hana ka wanda yake ne sama da shi amma hana ka abu baya nuna hana ka wanda yake ne kasa da shi ku fahimci wannan sosai da sosai da wannan zaka gane dangane alkur'ani ne girma yanzu misali ya halatta ka tsona dukiyar maraya da halatta ba ya halatta ka binne ta da halatta ba ya halatta ka lalata ta da halatta ba ya halatta ka fi dukiyar maraya da halatta ba ta ma ga wani tambaye ka wata aya ce zikra tsona dukiyar maraya wani hadisi ne da manzon Allah ya kai alaka dukiyar maraya wata aya ce take karanta gudunjiyar maraya in yi sutura da ita wata aya ce ta hana in kwace mata fulofin ta ko gidansa in shiga take in zauna duk ba ka da ayoyi a kan wannan amma kana da aya da ta nuna cewa cin dukiyar menene zalunci ce in nazarina ya'kuluna amwal wa kana zulman inna ma ya'kuluna sai wani yanzu ce ni bai shiga cikin wannan ayar ba dan ni ba shi ne ba konawa ne sai ni da shi ne ku gani sai ku da shi mun babu aula domin wanda ya ci yayi amfani da ita an ce masa haramun ne ina da wanda kona yayi lalata yayi ba amfani ba mun babu aula ina fata an fahimta in wanda ya ci ga ta amfani da ita an ce masa ne to wanda ya kona ga da wanda ya kona da wanda ya ci wanne da wanda aikin sai fi girma wanda ya kona don shi ne ma amfani eh da ya fita akwai albazuranci bayan zalunci to amma wannan kuma wanda ci ne a ciki akwai zalunci babu ne albazuranci to kaga a nan gurin hana ka abu a sai an hana ka ne wanda ya fi shi girma wanda ya fi shi girma abin da yake so ku fahimta kenan sannan an hana ka wanda yake ne daidai da shi dan sai wani ya zo sai ah to an yi bakin dukkan na wasu tara ne da ita sai a ce da ci da sutura duk mai ne amfanuwa ne matsayin su da haka ba cin dukiyar mara ne ba ba sutura ne da ita ba gida na gina da dukiyar na shiga duk dai sunansa mai al'intifa domin al'akilu wal najisu wal sakinu fil ardi mansuba kullu zalika intafa bi malin muharramin lahu shar'a kowane ɗaya da cikin wannan ya amfana da dukiyar da an hara an ne an hara bayan wuta a cikin matsayin titin da sutura ɗin da gida ɗin duk matsayin su ne ajin su ɗaya haramta maka tsayin ya nuna haramta maka ne ɗaya dan Allah ya la ta ku ya malu wuta la ta ku ya malu to ku dai ne da ni da ku ne ku rabbi haka cin matsayin su ɗaya to ba na tara kuma idan kai abin da ya kai mai girma shi ne lalata dukiyar ko ko da zuwa ta a kan yayin da ga aina kai ne za a yi wani yayi da farko wani ne ya aure da mu kullu da ayar kina ina ba da gura kun da ku ولا تقل لنا أخو ولا تنعهما وقل لنا قولا كريما كلم الله يغفر لهما جناح الذل من الرحمة waɗansu masu fassara sukan fassara ayar da cewa na nuna durƙusawa lokacin da za ka ga yadda mahaifanka ko kuma dukkan wani mutumin da ya girme ka tunda Allah ce ka sassauta musu sai su ce Allah ce wasfir lahuma ka sassauta musu su biyu mahaifa ɗin janaha zulmi fuski ke na kaskantar da kai minar rahama saboda rahama ko saboda zulmi to kaga a nan wurin shi da abin da muke faɗa muku a lokutan da dama da suka sha gabata musamman cikin darasa na tafsiri ba a san a yawa aya fassara ta kai tsaye abin da suke da tarjamatul harfiya wato direct translation ka yawa aya ko hadisi sai ka rasar da ma'anar da ake nufi da ayar ko hadisi ina da ta fahimta domin wasu rullahuma ka sassauta masu jana'a zulli ko kusan kaskantar da kai kai da harshe ne ne ko kusan kaskantar da kai ne su kuke dokanta da kakan gina Qur'an da zai kuma gana da abin da ba to amma a larabci da an faɗi yadda lahama janaha zulmi ko yadda janahaka dukkan da larabe ya san cewa ɗan adam bayar da kuke amma abin da ake nufi da wannan zancen kaskantar da kai rashin girman kai rashin nuna ma isa ko ka isa rashin nuna ina da shi ko kana da shi din wannan ana nufin tawadu kenan abinda aya take nufi tawadu Allah amma ba ya kana magana akan mutu ko wani wannan al'ada ce ta da ta hausa idan mun koyi yayin mun bari idan mun koyi da mun bari amma cikin mutunci ya ba da wani da mutu ina ba da mun ka وقل ربنا ما كما ربنا سبيلا وعن ابي بكرة مقيد بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وانا جيتي ان كربوشي دجا ابي بكرة شين مبيع ابن الهارث الله تكاد الدائم يجي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي الا اخبركم شن بزن باطل الا انبئكم شن بزن باطل اداري ما باكبر الكبائر دنجل دمبي جلمان كبائرين مفي جلمان من يلفك salatan ya faɗi wannan hasso uku ƙunna musa don sai muka ce da shi bala ya rasu lalla iman zan Allah ba mu labarin menene mafi girman kaba'irai mafi girman manyan laifuka kala sai manzon Allah ce al ishraku billahi wato tarayya da Allah hada Allah da wani zan bauta dai kenan na biyu wa uququl walidaini da kan da ne mahaifa shine rufin yi musu da'a cikin abin da yake ba saban Allah ba ne na uku ya kana muttaki a lokacin manzon Allah na kishingide fa jalasa sai ya zauna fa kana sai yace ana ku saurara ku ji wa qawlu zuur da magana ta ƙarya wa shahadatu zuur da shaida ta ƙarya domin az-zuur din shine ƙarya kenan wato kenan waɗannan suna cikin manyan kabarai shirka da Allah saba ma mahaifa sannan kuma shahada da zuwa da kuma kawai zuwa wannan dai abu ɗaya ne domin idan an ce a zuwa shi ne abu wanda yake da kariya tsawon kana kaunin auki ila aiki ne ko magana sai in dai ta zanto ta kariya to ya zama zuwa kenan ina ba ta amfani da abin da yake da zuwa fama zara yukaruwa hatta kunna laita yukataka bana Allah bai zuwa yana maimaita wannan kalmar ala wa kawai zuwa ala wa shahadatu zuwa hatta kunna har ya zuwa lokacin da Musa bai muka ce laita hu sakata kai ina ma da ake manzon Allah ya yi shiru haka wato mun tausaya masa irin yadda yake maimaita kalmar yana kokarin fahimtar da mu ga shi ko mun gane din amma bai gajiyawa ba yana ta kara maimaitawa mu ba mu zata min da fitta da nabi sallallahu alaihi wasallam din ne kai matsala wajen fitarwa da al'umma abin da ya kamata ya isar musu ina ga da haka to abin da tambaya yana zama mai tambaya mu yi ta sai aka maimaita sai da zo da shahada da zo a kauli gudu har su zo manzan Allah ya kuma mai tawa kan ta da an kusurta tsakanin shaida ta karya ko zance da karya da shirka wanne ya fito na amma bai nuna da shirka ba sai ne mutu wannan idan an maimaita tsakanin shaida ta karya da kuma tsatsa wa mahaifa wanne ya fi girma tsatsa wa mahaifa amma ba za ka manzo Allah bai yi ne da ya ce mu da ya ce mu da ala wa qawli zur ala wa shahadatu ina da kuma sai dai suka ce manzo Allah ya mamaita wannan ne ba dan ya fi sauran girma ba sai dan saboda yawan faruwarsa a cikin mutane sai ka kan ba mai yi sai kafiri saba ma iyaye ba mai yi da yawa cikin ko da cikin musulmi sai waɗanda suke da shi amma abin da ya shafi ƙarya yankin da mutum aiki da ƙarya da zance da ƙarya ka tsere nan da su ta samu gudun suna da rana gudan mai sauki ne ƙarya ba komai to saboda yadda mutane ke ɗaukar da sauki suke yawan mai ta sai manzan Allah ya ja kunne a kan ta don saboda ya hana su jin ɗaukar da sauki ita ma ta addini suna da ɗan gudun mata wannan hadisi mutafakar alai imamin bukari da imamin muslim suka rubuto shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وذكر صلى الله عليه وسلم في من يلفك نظر كبير الاشراك بالله يمتع ريا الله نبي وعقوق الوالدين ساقا ومهرقا نبي وقتل النفس da kifan kai wato sai manzon Allah ya lissafa waɗannan al'amura guda uku kaga a can an ambaci zance na ƙarya da shaida ta ƙarya anan kuma sai a kawo kifan kai don kowanne yana cikin kaba'ira ɗan kai sai ya kara da cewa na hudu wani yamin da gamu da kuma rantsuwar ƙarya domin a dalilin gamu wato tana da rantsuwa ce da ta kunshi su biyu sufar farko mutumin da ya rantsa da gangan ya rantsa ba ya kuskure da irin na baka ba ba sun taɓa farko ba na biyu ya san abin da ya rantsa a kai kuma kanya ne ita yi da gamu ta kan kasance ne don mana da abin da ya riga ya wuce abin da baka yi ba ka rantsa ka sai ka yi abin da ka yi ka rantsa ka sai baka yi ba kaga ayyan nan ka san lokacin da kake rantsa ya kanya kake to bayan mutum yana yin ƙarya sai kuma ya fake da sunan Allah don sunan ya ba da dama a gaskata kaga sai ya wulakanta sunan Allah bai ji girman Allah ba kenan to shi sa kafa kowace muni cikin dangin rantsuwa ina da rubun da rubun a domin gani ko ka tsara da ka fita ba wani azumi ko ciyarwa da za ka yi na mutum ne guda goma ko sutura wanda za ka tsanta da maka zunubin da mutum sai dai in mutum Allah ya arzuta shi da tuba ko zata nasuha at-tawba an-nasuha tuban da babu komai a cikin ta tuban da take yi magana kan abin da kai ta din ko jiya ko shekaran jiya tuban da ta kunshi kulla aniyar da za ka sake komawa da kan wannan laifin wanda ka tuba da gari ita to irin wannan sai kadai za ta zama sanadiyar kankarewar zunubin ka idan ka yi abin da ke kira alayyuna ga musu amma ka tura ka kasara ka yi abin ka yi mai nuna yawan duk zuwa yau maka matsalar kawa. ba ni mai zama ko kaje da tsakanin da Allah ne ya danganta in ka yi ƙarya ne don kwacewa wani haƙƙi ko don tabbatarwa da wani haƙƙin da ba nasu ba ka je ka yi amma in ƙarya kawai mutum ya ta ba da labarin wani kawai za a zai da zai yi zancen kuma ya kuma rantse da Allah kuma lokacin da yake zancen ya san ƙarya ce ke sakawa abin da ya faru to kaga anan ita kanta ƙarya din ka yi zancen da ba haka yake ba kawai dan ka samu kazara a majalis ka samu shugabancin majalisin lokacin da ake tattaunawa da ka san da jumu'i so ke zanto su ka ɗauke da wani sai idan ya ba da labari aka yi dariya shi ma sai duk wani shi ne shi ne lafi wanda ba da shi ya sai faɗa dan aida to manzo Allah yake ya tafi mutum kayan laifi ka faɗa ya dan uwan ka zance shi yana gaskata ka kan nan gaskiya kake yi kai kuma ƙarya kake to ko bayan wannan kuma sai ta hada da ƙarya kuma ta hada ta hada da rantsuwa kaga jama'a ta bayan alhadisi bil kalim wa lamina ala kalim to shi ne annabi da musu Allah ya sani wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi malam ta ne min ghamus allati yahlifuha kadiban amidan rantsuwa da kira al-ghamus ita ce wanda mutum ke yin ta yana makamyaci kuma da gangan ba sun taɓa harshe ba ne ba sun yi gamutan an ambatin da suna gamu da yana tarbin sun halifa sun ismi don tana inda da mai ita cikin laifi وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه أمه فيسب ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه haka yana hadisi an kai kansu daga Abdullahi bin Amr bin Al-As Allah ya kare da rabbi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace min al-kaba'iri yana cikin manyan manyan laifuka شتم الرجل والديه mutum da zargi mahaifansa biyu da sahabbai suka ji haka faru sun suka ce da shi ya rasu da Allah ya manzan Allah wa halin ya shitimu rajulu ya da daiki zai iya ya mutum da zargi mahaifansa da zaɓi yana ji yana gani ya san wani mutum ko ba zan sai zaɓa kana na manzan Allah sai yadda iya yiwa ya kubbo adar rajuli ya iya zagin uban wani فيسب أباه sai shi wannan din da gida don wannan wanda ya zai ina da ta fahimta kai ne ka zargi wani baban wani bai ta kira ma sai zargi babanka yanzu a takaice kamar kai ne ka zargi babanka don kai ka dawo aka zargi ina da ta fahimta wato laifin duk ɗaya ne tsakanin mutumin da ya zargi babansa da kansa ko ya zagi wanda ya san ba zai masa kara ba shi ma ya zagi na shi baban ka zagi ya rama a kan mahaifinka to kamar kai ne ka zagi mahaifinka fa yusubbu wa yusubbu ummuhu ko ya zagi mahaifiyar wani fa yusubbu ummuhu sai shi wancan din ya rama kan mahaifiyarka na ka kuna da wuta ya wato da su sahabbai abin da suke mamaki amma mun ka abin da manzon Allah ke nufi da mutum da bai jima hakanta kamar kai da kanka ka samu sunan mahaifin da bai ko ya samu sunan mahaifin da bai wannan cikin da nake tare ka dan ba wanda zai iya wannan da kuma da yau da san da yau da tsayya sai da lalacewa ta tsayya da su suka bai ki mamakin wannan amma da su fahimci cewa idan ka zalbi baban mu shi wannan rana kan baban ku da kamar kai ka zalbi baban ka da su fahimci cewa idan ka zargi mahaifiyar wani sai wani ya raba kan mahaifiyar ka ya zargi mahaifiyar ka kamar kai ne ka zargi mahaifiyar ka dan karan ko an duka ne ba na iya kuɗi ba da su fahimci haka ba to ji manzon Allah ya musu bayani ya nuna zagin wanda zai zargi mahaifanka to kamar kai ne ka zargi mahaifanka din ina fatan kun fahimta wato idan ya kasance mutum ya kai in ya zargi wani shi ma ne zargi mahaifanka kuma ya zanto laifin kamar shi da kuma haifin zarkata kenan me zai yi a nan wurin sai ya riƙe bakin sa bare da gidajen wani ba dan kada hakan ya zanto sanin ne ya yawa a wasu zargi to sai da mutuncin mutane ya zama ba mu zagin kowa a duniya dan Allah ya kai doka mai ƙayarwa a ilimin nan kuma da dokar mutunci da dokar su ke da zama wato wannan ya yi kuma da kudin Allah ta'ala ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم kada ku zagi waɗanda kafirai ke bautawa da Allah ba suna bautawa hujjar ka ce za ka zagi hujjar suna bautawa Allah da hujja ka ce za ka zagi nasa da hujja dai sai sun tashi ra ma sun wasu su zagi wanda kake bautawa shi ne Allah kada ku zagi abin bautar su don su sai su zagi Allah adiyan don ta'addanci بغير ايه من دون ده هيسوى ايه الله جميع ذكي هذا معبود وهذا معبود ما دمت قد تبقى معبودهم فلا بد ان يسوقوا معبودك ثم كي كان لا جاء كنت ذكي بقى ان كنت كان لا جاء كنت سوما تسمي لا جاء كنت ذكي بقى ان كنت بقى اكبر جاء لك sai aka haramta maka ina da ba kar ka zarge ta ibada su don ka salama akan ibada ka abin da za ka yi kokari tsakanin ka da kafare waɗanda ba su yi ba ka fahimtar da su abin da suke kai ba ingantacce ba ne ta hanyar tsararar dalilai in ba ka da dalilai kai shi ba a ce dole sai ka yi da'awa ba cikin abin da baka iya shi ba cikin abin da ba ka da cikakkiyar masaniya a kansa akwai wanda yake daidai su su yi jayayya tsakanin da kirista ko da tana da ilimin da ka iya ba kirista an sa kan tambayoyin da zai musu ko da ba su da wannan ilimi akwai wanda yake daidai su in su ahalin sunna ne su yi ja'in ja'in dan bid'a ko da suna da hujjoji kwayaya da ta iya ba su an sa in ya tambaye su ko kuma in ma ba su inda dole kawai su dai a ce sun yi muƙabala sun burge to a addini ba ya burgewa a ciki ana yin abin da idan Allah kuma ana yin abin da idan a sanar shi wanda zai muƙabala ko wanda zai ja'in ja ko wanda zai tattauna tsakaninka da wanda ba musulmi ba kana jin sunna tsakaninka da mai bid'a farkon abin da ake so daidai abin da za ku tattauna a kai ya zanto kai masa kyakkyawan sanin da ka iya gamsar da wannan abokin tattaunawarka in ba ka yi masa kyakkyawan sanin da kuka je tattaunawa ba zai zama ina ga zan fahimta na biyu ya zanto niyyar ka shine da gamsar da shi ba ka tsarkaka shi ko ka wulakantar da shi ba akwai da dama waɗanda idan suna za in daga kayan da kyau kaɗan suke so in sun kudu da sun suna kaya ya yi ya yi imani ko to kai kuma riga ta fi ne yi imani in suna son kama ta kama da san bida a kan suke su ga sun kai su bango a yi kaddara ko ya yarda da abin da suka faɗa na sunna ko bai yarda ba su dai amfanin dara kasawa a wuri to kaga a nan gudun wato niyyar da sun ta farko ba mai kyau ne don ba niyyar ka bace da'awa so ake kai niyyar da'awa don ita mujadala ɗin ko mukabala usulubin ne min asali da da'awa wato salo ne cikin salo salo na da'awa ana yin da'awa ta hanyar hudu ba da wa'azi ana yin da'awa ta hanyar alkalbi da kwalki ana yin da'awa ta hanyar mukabala ana yin da'awa ta hanyar rubutu almuhim da ya zanto da'awa ce mana farka isar da sakon ubangiji su hannu wa ta'ala gaba yin ba ya kuka ka kulewa na ba ba ya kuka ka jin da wani ba ya kuka ka ji mutuncin wani ba so kake yi gamsu da abin da ka faɗa na gaskiya so kake yi gane illar abin da kake da yi tuba to kaga lallai sai an samu wannan ka san abin da ya sani kuma ka yi kyakkyawan niyya kuma abu na uku ya zanto cewa ka yi amfani da zance mai lauki ba da kansa ta harshe ko zaki ko cin mutunci ba sai kawo dalili gamsacce dalili na shari'a da dalili na hankali dalilin da ko da shi abokin zancen ka bai gamsu ba in akwai wani dan kallo zai gane kai ne kake da gaskiya da ka gajiya ba shi ne kawai ya gane amma har ka buge da zagin sa kuma in za ka yi mu'amala kuma dole ka kayan hakuri domin duka mutumin da yake san a tattauna da mutum suka da addini ko za a yi hakuri to ɓarnar da zai tafi amfanin da zai yawa domin yana da cikin salon tattaunawa ko ka fi da gaskiya in za ka yi rakan da ka tare da su sai na gaskiya sai ne shi ne sai ya fuka ta kan rafa ta ta duk da nan su da su a lokacin yanzu sai ka zanto abu da ya amma ka kala ka da ya amma hakkin da bai taɓa yi ne kana kana bai wa kanka kariya ne ba wai kana bai wa gaskiyar da kuma kanka kariya ne don mun zo mana ko kana gaskiya da mai gaskiya ƙarya da mai ƙarya kai a ganin ka gaskiya ce kake kai ita gaskiyar da ɗauke ne gaskiyar da ɗauke to idan a ɗauki mutum ka gane cewa tana da zuciyar ku tana da lokaci sai ya bar abin da ake rigima a kai dai shine abin da kake kai gaskiya ne ko da gaskiya ne sai ka ne sai kowa ta tunanin jikin ka gangan jikin da shafiyar ka sai ya nuna maka sai ya zargi ka ta fuskar kabilar ka ta fuskar yaren ka ta fuskar wata halittar ka to kaga a nan in karama ta wannan fagen kun fitar da cikin ne mawdu'in muqabala kun ku gobe ta gurin muqabala da ban kai wani abin da ba Allah ya ga ban gobe ba to da kun koma nan gurin duk hikima da Allah ke dora dawa wajen ne kare gaskiya yanzu an kwace ku daga hannunka dan wajen ya kuke kare ba kana kuke kare to da ba da cikin ya ba ta gani wannan ina ba ta to da haka babban abin da yake so mutum ya kasance wato ko duk tattaunawa za a yi shi babu zargi cikin tattaunawa kar ka zargi abin bautar da kafirai suke bauta cewa ba ka yi imani da shi ba daban amma sai ka zargi ba sai sai ka zargi shi kar ka wulakanta wata ibada daga cikin ibadodinsu a kan idan su musamman lokacin da kake kiran su zuwa ba wadarka kai dai kai kuma nuna musu wannan ibadar ba daidai ba ce ga dalilin da ta zama ba daidai ba ta ce ita ce daidai ga dalilin da ya ta zama daidai magana ta da ta kare وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو رواية كما قال الله في هنا بمسكين من يمن يلي بكى مسكين لأن في ينسى قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه أكثر يا من قال الله يا مسكين دون أن تما ينسى قال كما قال الله في يسب الرجل أبا الرجل مسكين يجاجئ ظنني فيسب أباه في سيوان تنسي ينام كن ظنن بيجيسي ويسب امه wani mai ji mahaifiyar wani sai subbu ummahu sai ji wanda aka da zaɓin rana kan mahaifiyar wanka yana hadisin kamar duk wancan ne wa ana bi muhammad jubair bin mutaimin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في روايته قال سفيان في روايته يعني قاطع رجل متفق عليه وانا حديثي انكر غير ابو محمد وانا ابو محمد بن الزبير ابن مطعم ان تقال الباء ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من زمن لك يا رب صلى الله عليه وسلم ثبت غريب ديان بلا سياتي لا يدخل الجنه قاطع ما يجب ان يبدو قال الجنه قال سفيان في روايته سفيان a cikin ɗaya daga cikin riwayar su sai ce ya'ani abin da yake nufi kafi ƙaramin mai yanke zumunci kenan ba zai shiga aljanna ba muttafaqun alayhi wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito shi ga anan muna ko ya gona ko kore da to ya mai kana zumunci ba zai shiga aljanna ba amma yanke zumunci kai ba zai shiga aljanna ba eh ya ta kore ne ba muttafaqun alayhi وعن ابي عيسى المدير بن شعبه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات ومنع النهات ووعد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه وما حديثي أنكر أرضى أبو عيسى فيما المغيرة ابن سوداء التي كانت تأدري مجرد بن شعبة بن منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم قال منزل الله يأتي إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات وبنجي تعالى يا هرم تامك ساتا ومهيفة حرام من أدريك تجدك كل دليل مهيفة ديكنا ومنعا وهات ومن أدى روى وهاتي أدري الوجود الله يعلم تامك الأمهات da kada ba sai gasko ne ka kuma zan da take har kawo ma'ana kai da zaka bayar ba kuma kana kan da wani ke da duk kai da mutum na da gobe da su kuma da gobe ba ya san mu ke shi wa wa'ad al banat da binne ƴaƴa mata ilimin da mutane suke a lokacin jahiliya sun ga a lokacin da yake suna kan da ya mata ba su ji goyon talauci ba su ji goyon kaskanci in ba su ji goyon kada ta girma a fito yaƙi a kama ta a matsayin baiwa ya gwamna sai gane kashe ta da a ce an ƙwace ta daga hannun shi ta da zauna jahiliya ne kenan to tsammanin aji yaƙi a ƙwace ta wasu ya ce ba zai kashe ta yanzu don ta huta ganin yake lokacin da ya kashe ta tausayin ta yake gata kuma ya mata don kasa shiga cikin kurkunonin yaƙi ta wulaƙanta an gane ku wani daga cikin mutanen yarmiyar ke cewa ba ya abin da yake tsare ya mace abu hukumi ko dai uba mai jin kai da rahama ko miji mai tausayi da jin kai ko kuma kabari yace to mafi kyan mafi amana su shi ne kabari kabarin ya rike maka ita ya da ake ka rike da kanka don daga kabari ba za a kwato ta ba amma a hannun ka za a iya kwace ta a hannun miji za a iya kwace ta miji kuma na iya sakin ta miji na iya wulakan ta ba ka yafi kyau kawai ta ajiye ta kabari ya zama masa ita a da su tunani irin da mutanen da zai ce da haka suke da saloli na kashe a yanarsa wani da zaran masu tsaka da masu da sai ya kasa rana sai ya biya zama da masu tsaka da rana yana jira da zai fito da zaran kama su suna fito ya ce sa ta fara suna da cikin wannan rana ko ya da kasa ba ta yi kodin ba da zaran kama mutum sun ke ne ina ba ta amfani da wajen kuma su kan bari sai ya zama kaɗan girma shekara ta da ko shekara uku sai mutum ya yi da awar yau da mutum sai ziyara a ƙauye sai ya tafi dangi da an zai jefa ta rijiya ko ya kuta ya kunna ka shi ne Allah ke magana wa yanzu mai kuda su da daga ayi zambin almau'uda ya da aka binne ta da ranta kenan idan an tambaye idan an kasu kiyama cewa da wani laifi ne aka kashe ta me kuka aka kashe dan da Allah ya bayyana cikin hadisi dukkan wani wanda aka kashe sai ya kama wuyan wanda ya kashe shi har zuwa gaban Allah ya ce ya ubangiji tambayi wannan bebe ya kashe ni dukkan wani wanda ya kisan kai sai wannan wanda aka ce din ya tambayi kwada a gaban Allah ya ce ya ubangiji tambayi shi ne ya kashe ni kada a ce kisan kai ba karamin amfani ba wannan kawai kisan kai din kisan kai ne sauran kada su bindiga tsawon ka amfani da kibiya ka yi amfani da takobi a ƙwargunan jinsu ka yi kasa masa wasu guda ya ya mutu sa mata guda suka yi ta ta mutu an gane ka ba a gane ka ba kana ganin ka sha tun da ba a gane ba ka shi mutum da doka bisin da kuma nan ne zaka kamar Allah ya sa kyakkyawa idan Allah ya arzuta mutum da tuba to ana kala mutum ta ala ya kai masa idan mutum bai kai zahar yin kiyama haka ga irin wa'idin da ke jira idan a wajen yaki ne ko ana jihadi ko ana rikici tsakanin musulmi da kuma ba musulmi ba to a nan da yin ibada na ka kare kanka kai musulmi ibada na ka kare masallacinka ibada na ka tsaki kare tsakin bautarka wajen karewa wani maka ta'addanci dole ka kare kanka da zuciyarka da mutuncinka da komai ba addini ya fitar da shi ba haka ya kamata a gane wannan kuma rikice-rikice duk da ake yi musamman a nan najeriya da wanda aka yi a kaduna na ɗaya da na biyu musamman wanda suka fi muni na ƙarshe dinnan da wanda aka yi a ina ne da wanda aka yi a ina ne kano shan gama da duk rikice-rikice da ake yi rashin adalci ne da gwamnati rashin gaskiya ne da gwamnati idan rikicin kaduna an san waye ta yadda shi amma sun fi ƙarfin doka rikicin kowane gari ana da dama a gano suwaye suka tayar da shi amma sun fi karfin doka to kaga idan har ya kasance wani zai tayar da rikici a lagos zai kwan lafiya wani ya tayar da rikici a ogun da ondo da ibadan ya kwan lafiya da shagamu ya kwan lafiya wani ya tayar da rikici a kaduna ya kwan lafiya wannan zai sa wani yi tunanin tayar da rikici a kano ko sokoto ko dukkan wani wuri don yana ganin idan an yi ma za a san lafiya kawai so ake a samu kana da wani a sama wanda zai magana shi ke da magana ta riga ta kare kuma wannan zai bayi zuwa ga idan na gane ana ta zalunta ta gwamnati ba ta yi min komai in yi tunanin ɗaukan me fansa da kaina dan na san gwamnati ƙarya take min bada tsari yanzu duk kwamitoci da ake kafawa na idan an yi rigingimu kwamitoci ne na iska marasa amfani dan ba a kama waɗanda suka yi laifi haƙiƙanin waɗanda suka zama sanadiyyar laifi a yi musu hukunci da ya dace da irinsu to su da kyale mutum ya zo ya fice to wannan shine ya wulakanta doka ya ta gayyara doka a wannan ƙasa la ya kure dukkan gwamnatocin da aka yi tun mu daga gwamnatin baban gida zuwa gwamnatin marigayi a wata zuwa gwamnatin addasalam zuwa gwamnatin ubasan mai ci yanzu duk irin kulakulan da aka yi maimaitawa ne duk kuskure da iri daya a yi rikici a gari kaza a yi kisan kai ga rana ga date ga waɗanda suka yi rikicin ba a yi musu komai ba ga waɗanda suka zama lalle an kama su da laifi bincike ya nuna su ne ba a yi musu komai ba kaga wannan shi ne sa ƙasar kawai ta zama ta rikici yanzu ba wani wata da ba a rikici a Najeriya sai dai wanda ka iya ji kawai a yi a Lagos a yi a Ibadan a yi a Benue a yi a Nasarawa jihar Nasarawa da Benue sun zama su kusan kullum cikin rikici jihar Taraba jihar Adamawa jihar duk rikicin suna na akwance na kabilanci rikicin gona rikicin cin iyaka rikicin kamun kifi rikicin wata komai ma rikici ake a kansa a Najeriya saboda duk wanda ya ga kawai yana da karfi kawai sai dauki makami ya buge wanda yake mara karfi dan ya san magana sai ta iska hukuma ba za ta komai ba kashi yasa na ce rikicin kamun kifi na ce rikicin kamun kifi to kaga akan kamun kifi a zuwa kashe mutum ɗari kuma a ƙarfi abubuwa ne waɗanda suke masu muni don akwai takaici kwarai kuma a irin wannan yanayi ba bambanci ba tsakanin musulmi da kafiri in dai masu mulkin waye ka ya kusanta gaskiya idan an yi rikici a jihar kaduna yadda gwamnatin tarayya take da iko ta kafa kwamiti ya yi binciken waye laifi da hukunta gwamnatin jihar kaduna tana da wannan damar ko ba ta da shi idan an yi a plateau idan an yi a bauchi idan an yi a taraba nasarawa benue lagos ibadan dukkan wata jiha gwamnatin jiha tana da damar kafa kwamiti da kanta ta zaɓo alƙalai daga ma'aikatar shari'ar da ke karkashinta ta rantsar da su ta ba su aiki wanda aka kama da laifi a yanke masa hukunci kuma a yi masa doka amma jihohin ba za su yi ba gwamnatin tarayyar ma ba za ta yi ba sai da abin ya zo ya wuce a banza a haka auku to wallahi wannan shine zai kawo hargitsi a Najeriya ba fata muke ba amma alamomi ne sun riga sun bayyana dukkan wanda ya ga hadari kan ai bai kwami sanyarta tsammanin za a yi mai ko ya yi fata ko bai fata ba alamun sun nuna mai ruwa na tafi to haka duka wanda ya ga halin da najeriya ake ci kowa sun cewa akwai rigima tana na kwanci a ƙasa ya rage na hukumomi su mataki da ya dace don saboda magance irin waɗannan rikice-rikice larafa wani asiri wa kariha lakum qila wa qala ubangiji ya ƙi muku kila wa kala abinda ake nufi da kila wa kala jita jita ka ji labari ba ka da tabbas kai kuma ka ci gaba da yada ba yanzu wani ana tashi da karatun nan zai iya jin labarin kaza sama sama bai gama jin labarin mu ba kuna magana ku bi ya dan sa ya dan kai ka ta haka ya saci zance shi ma da yayi gaba sai ya kara sharhi da bayani in zancen su tsira ɗaya ne sai ya kara su tsira uku ko hudu ko biyar shi ma da wancan yayi magana sai ya gana wancan ya ci gaba kila wa kala Allah ya ƙi muku wannan ba a san ku wannan zuciya kuma wato ƙila wakala tana da tasiri wajen faruwar fitintunu da kashe-kashe a cikin jama'a duk yaƙi da ganya a duniya ba galibi daga jita-jita ta ainihi shi dama yaƙi da ake a karkashe mutane daga zance ne na baka sai ya juya sai ya zama an yi amfani da makami an karkace jama'a a yanzu ba waɗansu ba ne ba don su cimma wani burinsu na siyasa sawa'un daga cikin gida ne sawa'un wakilai ne na ƙasar waje suka zo kawai suka ba da rahotanni na ƙarya wai musulmi na nan najeriya za su kai hari barkokin soja shi kenan kuma hukumar soja ta ƙasa shi kenan kuma a rubuta takarda akan wannan sai ka ce kasar mahaukata sai ka ce su sojojin mahaukata ne ba su da intelligent na soja har zuwa cewa an zauna cikin shiri wannan wannan ne shashanci ne da rashin da rashin sanin ya kamata wace irin mu wani irin mutane ne mu dukkan wannan zantuka ne waɗanda suke na banza waɗansu suke kitsa su don idan an yi rikici su a cikin rikici akwai biyan bukatar su akwai wakilai na kasar waje yanzu amerika su take ta samu hujja ta shiga kowace kasa ko mun kankantar hujja musamman idan kasa tana da arziki musamman kasa idan addini na da karfi a cikin musulunci musamman kasa idan tana da wadansu ma'adanai da bata riga ta fara cin albarkatun su ba hasaran da Amerika ta yi a sha ɗaya ga watan Satumba ta gigita ta hasara ce da nan da shekara ashirin tana ganin ba ta hango inda za ta samu kudin za ta cike wannan gibin ba to yanzu ta hanyar kwace ta hanyar sata ta hanyar karfin soja ta hanyar tura ta hanyar waye duk inda ta samu wani sababi ko mun kankantar sana ta tura sojojin ta je su yi kaka gida dan ta tatse dukiyar mutane za ta yi dan dama kudin America da aka hada aka yi America gaba ɗaya kudi ne na Allah ya yi da kuma suka rushe gaba ɗaya lokaci guda dukiya ce ta Allah ya isan jama'a kaga ba rushe ko mun dade ba to yanzu kuma wannan kuma so ake kuma a ƙaro wata dukiyar Allah ya isan ba a zama da Afghanistan ba ana magana cewa za a tura sojoji Sudan za a tura sojoji Somalia za a tura sojoji ina ne a filifin za a tura sojoji duk inda ake to wannan kaga ai da gani kasan cewa akwai abin nan to so ake a samu wani sababi idan a je rikici a kowace irin kasa aka samu yaƙi na rikici da hayaniya america tana so ta mallaki kasar kawai ta majalisar ɗinkin duniya sai a ce a turo sojoji na united nations su zo su raba wa su raba musulmai da kirista kar a faɗa su raba soja da falau da kar a faɗa sakamakon haka zai su lege asirin mu idan suka zo kuma sun zo kenan ba za su fita ba tun yakin duniya na biyu sojojin amerika ke japan zanga-zanga ake har yau kuma ba su fita ba suna nan a cikin japan din to ya zaka da ranka tun yakin tekun fashe sojojin amerika suke koyar da saudiya da qatar da wani ne har yau suna nan kuma ba su fita ko ba su da niyyar da sun fita har ba ma ba mai an jajjefa musu a saudiya kuma ba su fita ba kuma ba su da kamar safata saboda mai akwai rijiyoyin man fetur a nan gurin to ya za su yi a nan gurin su haɗa mu rigima a tsakanin mu sai su turo sojojinsu kuma karshe sai su je su mamaye man fetur din mu man fetur din da yanzu amfanuwar da suke da shi ta fi amfanuwar da mu muke da shi dan kamfanonin suke haƙowa su suke karɓar kaso mafi tsoka na ladan haƙowa da tatsewa da tacewa da tallatawa a kasuwannin duniya sannan sun ba mu bashi ko mu biya su da wannan kuɗin da muka sar da man fetur to amma duk da haka wannan bai wadatar da su ba so suke kasance ɗari bisa ɗari yana hannun to da haka za a ta amfani da wannan kuma ƙasa tun da dai ya kasance shugaban da yake cikinta wallahi mu dai Allah da ya so jarrabar mu sai a kawo shugaban da yake shugabantar bai zama shine shugaban mu ka san ga ƙa'ida su turawa in ka shiga kurkuku suna ganin ana tuhumar hankalin da tukuna shi yasa sojojin da cana ta kama na america na leƙen asirin nan da ta tsaye su waɗansu yan awanni lokacin da aka mika su ga america ba a yadda an shigar da su cikin jawa ba sai da aka ajiye su a wani wuri aka turo musu da likitoci masana halayyar ɗan adam da tunani kan kwakwalwar ɗan adam da menene dan a bincike su a ga suna da hankali ko ba su da hankali don sun tsaya a matsayin fursunan yaƙi waɗansu awanni 24 hours ko wani hukuku ko hudu ko biyar ko nawa sai an tsaya an tabbatar tukuna suna da hankali kafin a mayar da su ma mutum ya gama ta ko ‘ya'yansa mu ko za su ji daga kurkuku sai president shekara da shekaru a kurkuku ka san fa da aka yi shi a yola alfarma aka rinka nema a kai masa fanka irin standing fan din nan ba babu iskar da girman Allah wannan kuro ba ta toshe mutum a can ina ga ne da yake tafiya ko tafiya yake ba ba tafiya bai kifa sai ranka banga banga yayi nan haka haka ba ya iya miƙewa ba haka ba wallahi ba ya iya miƙewa na rantsa da Allah ba ya iya miƙewa kai tsaye yadi ɗari ku ce Obasanjo zai miƙe ba zai iya miƙewa ba sai wani takab takab yayi nan yayi nan yayi ai muna cikin wani abu dai ba san makomar mu ba wallahi mu ba ga duniyar ba mu ba ga lahirar ba mu ba ga ci gaban ba mu kai Allah da yake wa kariya lakum kila wa kana wa kasratu su'ali wa ida'at al-mal ubangiji ya yi muku kila wa kala jita jita kenan wa kasratu su'al yawan tambaya wa ida'at al-mal da wulakantar da dukiya me ake nufi da yawan tambaya ita tambaya iri biyu ce akwai tambaya mai amfani akwai tambaya mara amfani tambaya mai amfani ana so ba mutum ya rinka yin ta Allah ya yi umarni da ita fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu amma tambaya marar amfani ita ce kamar tambaya da zaka yi dan ka kure malami ita ce tambaya da zaka yi dan ta'annuti da ta'addanci irin wadda wato kafiran da suka rinka yawa annabawansu an gane ko to irin wannan an hana irin wannan tambaya duk inda kaji an hana tambaya to tambaya ta ta'annuti kenan irin tambayar da ahlul kitab suka wa annabi Musa yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذ الإذل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا فإلهم أن يكون تنبية تبع تنبية تقلي تنبية تزاكي تنبية تليني تنبية تولاكنتي تنبية تأبين دين أنبك أنسى بدأ أنفانيك با إن كان جاهلتي تكون جاهلتي سبدأ تتدك با na sha buga mana misali wani ya zo ya daga hannu ya ce na ji qur'ani ya ce fir'auna yana da wani katon waziri sunansa hamana to da hamanan da fir'auna wa ya girma wani kan za nan gurin idan an nuna ba fir'auna ya fi hamana shekaru ko hamana ya fi fir'auna shekaru to sai ka da kuma in ka jahilci da wannan kuma sai ka rabu da ni ko kuma shin hamanan nan bakin fata ne ko farin fata ne menene yaren fir'auna sannan banda asiya yana da waɗansu matan ko baya da su in yana da su su nawa ne yaya sunayen su kaga anan wurin dishirme ne waɗansu malaman sun su shigala idan an zo tafsiri wajen wannan ai ta kawo kuma duk abin da zaka faɗa anan wurin tunda ba wahayi bane ba kare ne suka fi yawa isra'iliyat ne ma anzar Allah bi abin sultan a yi ta faɗin tsawon mutum ya bi kaza ko kafa kaza ne ya yi waye ya yi waye yana da mata kaza yana da gado iri kaza da takalma na zinariya kaza na azurfa iri kaza da huruna masu saki kuma duk wannan kare kare da ne mutum zai yi ba ba wurin da to tambaya game da wannan ita ce ba a so amma tambaya ta halal tambaya ta haram tambaya ta yaya zan yi in tsira daga laifi kaza yaya zan yi ubangiji ta ala yarda da ni menene abin da zan yi dawo mun fushin Allah wannan irin tambayar da ake so kenan sahabi zai zo wajen manzon Allah ce da shi dole ne ala amalin yuqarribuni min aljanna wa yubayiduni min annar ya manzon Allah nuna mun aikin da zai kusantar da ni aljanna ne santar da ni daga wuta kaga tambaya ta gari kenan wanda da wuya ka ji mun yi ta yawanci tambayoyinmu ko dai maimai ko tambaya hadisi kaza da'ifi ne ba da'ifi ba ne mas'ala kaza wanda an yi magana fa akan ta duk da cewa hadisi da'ifi ko ba da'ifi yana da muhimmanci amma waɗansu sun su ɗauki wannan kadai hadisin da ya taɓa ji tun shekara biyar da ta wuce an ce da'ifi ne ko ba da'ifi ba ne ya sai shi ma nuna ya sani dan burgewa to kaga wannan ba daidai ba jirhatul israha za a yi jirhatul israha ko ba za a yi ba al'ajinu a cikin sallah za a yi ajinu ko ba za a yi ajinu ba abubuwa sai a yi ta maimaitawa mani najisa ne ko ba najisa ba ne ba ya hukuncin mai sallama biyu hukuncin sallama ɗaya sallama biyu dukkan irin waɗannan su ne tamboyi waɗanda ba sa kawo ci gaban ilimi a cikin jama'a kuma ba sa haɓaka imanin mai irin tambaya mai tambaya da zama ni ne ke rike mutum ne ke laifin iri kaza ya zai yi kuɓuta daga laifin iri kaza mutum ne ke son ya aikata alkhairi iri kaza ya zai yi kaza a menene ke kusantar da mutum aljanna cikin ayyuka mai fi jawo mutum lada cikin munanan ayyuka mai fi fici da mutum menene hakikanin shirka da rabar mansa ya mutum zai kubuta daga shirka ya bid'a take ya mutum zai kubuta daga bid'a menene garkuwar dan adam ta ka ta wanda za ta kare shi daga fadawa cikin ramin bid'a irin wannan tambayoyin da ya kaji dalibai sun yi su yake na ganin tunda shi ahlus sunna ne shi kenan ya riga ya hutu da mun tsira jira yake a gosa kaho ya shiga aljanna so yake a bashi sauran hadisi ya kafa da sauran mutane ko kuma ya dauka su ba daidai bane su yan bid'a ne shi kadai ne ahlus sunna a duniya kamar yadda wani malami ke cewa wai rukunan sunna dama duk wanda ya kasance ya dage wannan sa ya bar gemu ya rike aswaki ya yi ajinu ya yi rasul istiraha to kai na ganin duk sauran shirme suke to waɗannan sunnoni gaba ɗaya ga gemu ya yi ga israha yana yi ga azumi yana yi ga aswaki ga shi ya ɗage wandonsa guda nawa yake nan su kaɗai da sunnonin annabi a duniya kila inda za ka ba shi ajiyar naira ɗari biyar sai ya ha'ince ka akwai waɗanda suke mana da wannan gajiyawar mu'amalar mu ta rayuwa kila inda za ka duba mu'amalar su tsakaninsu da mahaifiyansu sai ka cewa mu'amala ce mara kyau da yayyansa da kannansa mu'amala ce mara kyau da mahaifiyarsa mu'amala ce mara kyau to kaga wannan ai ba daidai bane ba ya kamata mu ɗauki addini gaba ɗaya a dungulansa ba a rena matsayin gemu ko jalsatul isra ko al'ajin ko aswad ko karatun qur'ani ko dage ko ya kasance mutum bai yi isbani ba ya dage wandansa waɗannan duk ibadoji ne kuma rayuwar annabi ke amma ka tabbatar ka sa su cikin komai kar ka takaita akan wannan ka nuna nawa sauran musulmi gaba ɗaya ko kai ka gaba gaba da su ko ka ɗauka kawai ka riga ka hantu da musulmi inda kuskuren yake na ɗaukan wani abu ka takaita a kansa Allah ko ya ce ya yi wallazina amanu dukulu sai sun bi kawo ana son ka shiga cikin musulunci gaba ɗaya Allah ganar da mu idaatul mal gulakantar da dukiya ta hanyar almubazzaranci kenan muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito qawluhu man'an ma'anahu abinda ake nufi da man'an din nan ai man umma wajaba alaihi mutum ya rinka hana abinda ya wajaba a kai su na zakka ko haƙƙin iyali ko haƙƙin iyaye da sauransu wa hati abinda kuma yake nufi da hati talabu ma laysa lahu mutum ya leka neman abinda ba ya da haƙƙi a kai cewa sai an bashi wa wa'adul banati abinda manzon Allah yake nufi da wa'adul banat ma'anahu dafnuhunna fil hayati abinda su suna da rai wa qila a wani kauli wa qala yati ma'anahu al hadithu bi kulli ma yasma'uhu fa yaqulu qila kaza wato qila wa qala dinnan wa qila wa qala fadin kila wa kala ma'anahu ma'anarsa shine alhadisu bi kulli ma yasma'u duk abin da mutum yake sai ya je ya faɗa to wannan ana iya gane ma rashin wayewar mutum duk abin da kaji a duniya sai ka faɗa suka ce ciki ba rami bane na zuba abinci kadai rami ne na ajiye har maganganu ba dukkan abin da kaji bane kake faɗa har imam malik ya cewa ba malami bane wanda duk abin da yaji sai ya faɗa ba ma ɗalibin ilimi bane na gari wanda duk abin da yaji a duniya sai ya faɗa kaga yanzu daga cikin fitintunan mu shine wani duk abin da sai ya faɗa da ƙarya da gaskiya sannan wani duk abin da ya karanta sai ya faɗa kafin ya tace da ƙarya da gaskiya da abin da faɗin zai zama alkhairi da abin da yake bukatan a jinkirta shi nan da wata ɗaya wani duk sai ya faɗa a halin yanzu kaga wannan ai ba daidai bane ba lokacin da mutum zai karantar da hadisai bakwai cikin rayadu salihina in dai ɗalibin ilimi ne na gari yana bukatan yayi nazari na awa uku wajen bin diddigin waɗannan hadisai to lokacin da kaje kai wa nazarin awa uku ko awa hudu za a zo a yi karatun na awa ɗaya da minti goma kai ka san ba dukkan abin da ka karanto bane za ka faɗa sai ka zaɓo mafi tsadar abin da ka karanto mafi amfani cikin abin da ka karanto mafi dacewa da halin da ake ciki yanzu cikin abin da ka karanto sai ka faɗa sauran kuma in dangantakar magana ta zo ka faɗa to wani ba haka yake ba duk abin da idan sai kai a kai littafin da ya inganta nan da bai inganta ba in dai abin da an rubuta sai ya faɗa kuma sai ya baka shafi saboda ma sai ga wani zama gida da yawan mutum yana bada shafi ba a fi kanin shafi idan a fagen ilimi idan maɗaba'a ta sabon ban ka ga littafi ɗaya darul kutubul ilmiya a Beirut sun buga shi maktabatul ma'arif sun rubuta shi darul ilmi sun buga shi da abin nan al-maktabatul islamiyya a Riyadh sun buga shi al-maktabul islami sun buga shi to wancan ya yi masa jizi'i bakwai wannan ya jizi'i shida wancan ya yi takwas wancan ya dunkule sun zama hudu wancan da hakiki wancan ba ta hakiki sai ka faɗi sunan littafi baka faɗi sunan maɗaba'a ba da shekarar da aka ɗabba'a shi sai ka ba ni shafi ga littafin an yi masa bugawa ɗaiɗai har guda bakwai a kasuwa to kaga anan gurin kayi shirme ka wahalar da ni da na je na ɗauko ɗaba'ar da ba ita kai amfani da ita wani gaba bukatar sai in kare ta ka kai ka bada dama in gare ta ka shi yasa in zaka bada hadisi cikin bukhari sai ka faɗi juz'i da raqamul hadith ko babi da raqamul hadith ko kitab da bab da raqamul hadith idan na zo ce bukhari ya rawaito a kitabul ilmi a babin wanda aka yi masa tambaya bayan yana cikin darasi nambar hadisi na kaza kaga ba ruwana da shafi ya zo a cikin jizi'i na biyu ne jizi'i na uku ne jizi'i na hudu ne shafi na talatin ne na arba'in ne da na tafi ka bani kitab ka bani bab ka bani bai nan ba na hadisi kawai wannan lambar da ke bi da na je sai in duba in gani to wannan shine magana ta ilimi kuma ta sanin ya kamata canjawar madaba'a ba ta canja lamba amma canjawar madaba'a tana canja mai shafi da juz'i وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته yana daga cikin kila wa kala wato ka zo ka ce wane ya ce kaza bayan azan baka san ingancinsa ba duk yana cikin kila wa kala wala yazunnuha wa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya isi mutum ƙarya kawai duk abin da ya ji a ce sai ya faɗa wa ida'atul mal abin da ake nufi da ida'atul mal tadbiruhu wa sarfuhu almubazzaranci da dukiya da sarfuhu kashe dukiyar fi gairi wujuhul ma'zuni biha ba ta hanyoyin da aka yi izinin kashewa ciki ba min maqasid al-akhirah cikin irin manufofi na lahira wa duniya ko manufofi na duniya irin wanda aka yi izini sai mutum ya kauce wa manufofin da aka yi izini zuwa ga wanda ba yi izini ba wa tarku hibzihi ma in kana hibzi ko mutum ya tsare dukiyar tare da cewa zai iya tsare ta in yana so wa kasratu su'ali abinda ake nufi da kasratu su'ali al'ilhahu fi ma la haja tafi naci sai an baka abin da baka da bukatar sa kana da cin yau kana da na gobe kana da sana'a amma sai ka je ka roƙa to kaga wannan ya zama naci kenan cikin abin da baka da bukatar sa domin duka mutumin da yake da jari ko yake da sana'ar da za ta gudanar da shi kuma ya je ya da roƙon mutane ba abin da aka bashi ba haramun kai ke ci ba don manzon Allah ya nuna cewa ba shi halatta karɓan sadaka ga wanda yake alghani mawadaci ko zumin ratin sawi ko mutumin da yake da ƙarfi ko mai lafiyayyun gabbai ya je laibaranci shi ne fi sama da ya roka manzon Allah ce mutum ya ɗauki igiya ya hau dutse ya karyo itace ya kawo kasuwa ya sayar ya samu abinci shi ya fi alkhairi gare shi sama da ya roki mutane ko sun baki ko sun hana shi to amma a yau kowa mala'iki wanda ka gani a bakin danga mara galihu kenan bayan haka akwai masu maula wanda suke da wanda suke da rajista za su rinka bi ofisoshi ofisoshi na gwamnati za su rinka bin yan majalisa har gidajensu za su rinka bin ministoci za su rinka bin wale ne kuma suna da hali suna da motar shiga kuma suna maula wallahi duk wanda yake da abin da zai ci ya gudanar ya roƙa aka bashi manzo Allah ce fa haramun aka baka kana zaune baka roƙa ba sai aka kawo maka in an yi shiru ba a ce komai ba sai ka karba idan an ce zakka ce ke so ka duba kana cikin wanda suka ce za a ce zakka kuma ka ce in baka ciki to ko dai ka ce mutum gaskiya ba na cikin wanda za su zakka ko kai da kanka lokacin da ka karba sai ka mayar da ita ga wanda ya cancanta ta hanyar ta dace idan ku kyauta ce a'a ba zakka ba ce sadaka ce yau da gobe ka karba ba kai laifi ba a'a a dunkule ba a faɗa ba zakka ce ko ba zakka ba ce ba kare wani ya zo ya baka dunkule ya baka ya kace sa kenan rizqu taqabu Allahu ilayka arziki ne Allah ya koro maka sai ka fi fakuluhu hani an bari'a cika ku cikin kwanciyar hankali ka gode wa Allah madaukakin sarki amma matukar ya nasanta ya ce zakka ce to sai ka duba cin kana cikin inna masa da kasu lafa gara'i wal masaki wal amilin alaiha wal mu'annafati qulubuhu wa fi riqabi wal zalimin wa fi sabilillah wa bin sabil kana cikin wannan ajujuwa ɗaya cikin su kashi da ciki in kana ciki ya halatta da ciki in baka ciki idan ka cika ta haramun ba kawai ka roƙa ba ya kawo maka ma bai san ka ba ina fatan kuna fahimta da kyau to kaga a nan gurin in mun gane haka kaga ai za a zauna lafiya to amma yanzu zaka samu cewa mutum yana da hali kuma sai a bashi zakka akwai masu kuɗin da ba sa ba da zakka sai ga masu kuɗi yan uwansu sai ya aika wa da dubu ɗari biyu dubu ɗari uku dubu ɗari biyar miliyan ɗaya su an masu kuɗi na yan uwansa attajirai da yan uwansa kawai illa iyaka ba su kai shi ba su ma suna zakka kuma sai su karba su kuma zakka ce wallahi haramun su karba na rantsa da Allah kuwa haramun su karba ko ga mutum ya sai geran azumi ko sai aika masu kuɗi yan uwansa sai mutum ya sai raguna ko sai aika masu kuɗi yan uwansa buhunan shinkafa sai aika masu kuɗi yan uwansa
wannan ba daidai ba ne ba talaka kuma yana cikin wahala wannan ba daidai ba ne ko Allah
ina fata mu fahimta da kyau وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله أتكم wannan babi akwai hadisai da dama da sa iya shiga waɗansu sun gabata cikin babin da yake kafin wannan ka hadis kamar hadisin da yake cewa wa aqsa man qata'a wa aqta'u man qata'aki wato ina yanke dukkan wanda ya yanke ki wato Allah ya yi rantsuwa cewa ke zumunta ina sadar da wanda ya sadar da ke ina yanke wanda ya yanke ki wa hadis da hadisin da ita zumunta ta ce man qata ni qatahu Allah dukkan wanda ya yanke na Allah zai yanke shi waɗannan hadisi sun gabata a baya to a takaice da wannan shine karshen wannan babi da yake magana akan biyayya ga mahaifa da sadar da zumunci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi
sai zamantu sun yi alkawari da wani ko za ka su ƙarfe takwas kamar yanzu misali wannan alkawarin da ake
ban gane tambayar ba kamar misali jiya mutum ya je gidan ƙarfe to sai sun samu labarin akwai ngwakwaro to kawai sai mutum ya tafi ga kuma alkawarin da suka karka ka alakanta akan da wani gadan kawo ko ka je gadan kawo ko baka je ba kun yi alkawali da wani za ku haɗu karfe takwas gobe da aka waye gari sai wani abu ya taso maka wanda kake ganin muhimmancin sa karatu ko wani sa to ya zaka yi da alkawali kawai shi dan ka haka ka bar kofa a buɗe in kare ka kasance ka bani cin hancin baka je karatu na bace yau ka zaka a wani cin hancin zance ko ba gaskiyar zance shine tun da ka alkawali dole ka haƙura ka je ka cika wannan alkawali bai kamata a ce yau ka baro wancan alkawalin don ka taho wurin karatu ba tunda ka kulla alkawalin tun kafin labarin za a yi karatu ya zama abu ɗaya za ka iya yi a irin wannan yanayi ko dai ka zo karatu a fara da kai da ka ga lokaci ya tafi ka samu rabin karatu sai ka tafi ka ka samu rabin karatu kuma ka cika alkawalin ko ya kasance gaba ɗaya ka haƙura da karatu sai ka sai ka tafi sai ka je ka ci ka ka cika alkawali kuma karatu bai kuɓuce maka ba dan ka same shi a kanka ko ya kasance ka je ka janye alkawalin tun kafin lokacin takwas sun ce da su zaka iya waɗannan ababen Salamu alaikum. Ba da dangane da maganar rantsuwa. Akwai rantsuwa wanda wato masu kaya ta fi cikin da mutu.
in dai sun rantsa kan ƙarya dan kasuwa ya rantsa kan abubuwa haka bane ya ce haka ne ya ce cikin ma wannan yana cikin mutum guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ubangiji ta'ala ba zai kalle su ba ba zai musu duba na rahama ba kenan ba kuma zai ji kansu kuma suna da azaba mai tsanani har abu zarra ya ce sabu wa khasru ya rasulullah sun bari sun lalace sun taɓe sun yi hasara su wane ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da almannan mai goranta wa mutum abu idan ya ba ce ce na yi maka kaza na yi maka kaza na yi maka kaza wal musbil da mutumin da ke sakin tufafinsa har su wuce idan sawu a irin riga da samari suke zo ta zarce za ta zarce ne a wuta da manzo Allah faɗa cikin hadisi dukkan abin da yake kasar idan sawu to yana cikin wuta kaga ina amfani wannan kenan in mutum ya bai sani ba ana fatan Allah ya sani amma daga lokacin da ka sani lalle ka yanke tufafin ka kuskure ne yin tufafin kasar idan sawu ga ɗa namiji ka dana karban tawilin waɗansu malamai da za su ce maka ai ba girman kai kai sun jahilci hadisin ma wannan hadisin sai suna abubakar siddiq sai suna abubakar cewa yi ɗaya daga cikin ɓangaren tufafi na na sauka ƙasa ba da niyya ba har sai na sa dawo da shi na mayar da shi tun na shiga cikin waɗanda suke wancan hadisi manzo Allah ya ce ai ba da girman kai ka ja ba ma'ana kuma cewa ai ba da niyya ba kai kuma ka mayar da shi kaga Abubakar bai je aka dinka masa ba dama ta zarce tun tun asala a'a ya ɗage shi amma yake sabulewa ya faɗi ba da niyya ba in ya kyale in ya fa in ya sabule kuma ba ya kyale sai ya mayar da shi sama da idan sa kai kuma ka kyamina naka haka me ya hada ka da hadisin abokan siddiq wannan kuskure ne na uku daga cikin hadisin sai ce wal min fuku silatahu bil halif al kadhib da mutumin da yake tallata hajarsa ta hanyar rantsuwar ƙarya suna cikin mutanen da ba za a musu duba da hama ba Allah ya tsare mu
yanzu idan kana taka tsantsan a kan sojin ka wajen yin rantsuwa mutum kawai sai kogota sai rantsuwa a kan ƙarya ya fi
haka ya kamata sai mutum ya rage yin takazan zanzan kare da rantsa kan kariya ta haka ya kamata ya abin nan da yake shine daidai ko mu gane cewa ba fa yawan kuɗi bane ba kwanciyar hankali albarka shine kwanciyar hankali ka iya damfara ka yi karerai na ƙarya ka samu kuɗi da yawa amma Allah bai samu su albarka ba ka iya tsaya ka yi gaskiya da adalci ka gariba da ka ci ba ta da yawa kuma Allah ya samu da albarka kaga in dan karamin mashin gare ka kai shekara biyar kana hawan mashin ɗinka Suzuki 100 lafiya lafiya ba wata matsala amma ka je ka yi damfara ka je ka sayo karina tu ko wata mota daban ko dukkan wani samfurin motoci da ake yayi wani ya zo buga maka kai ma ka je ka buga wani ka faɗa wancan rabi yau ka je ka kaɗe wata tunkiya tunkiyar ka rufe da ya ɗin mota kuma ya fashe ka sanya wani ko kungiyar ta mutu mai ita ce sai ka biya shi kuma da ruwa to ka ga duk wannan na iya faruwa sai ubangiji ta ala ya bude ma kofofin kashe kuɗin kai ta kashewa duk su tafi a banza kuma hisabi na cin nazarin ka to yawanci mutane ba sa gane wannan na'am alaikum salam Malam, daga cikin yan uwan mutum, wanne ne da wanne ne suka zama suka waje ba ya san su yi
su yan uwa kowane ɗaya daga cikinsu idan kana da halin sadar da zumuncinsa wajibi ne in ba ka da hali sai na wani bangare ban da wani bangare to za ka fara da al'akarabu fal akarabu al'adna fal adna mafi kusanci sannan mai bi masa wajen kusanci sannan mai bi masa in abin ya kare a mataki na farko na mafi kusanci ko na biyu wancan na karshen dan muka masa hukunku komai a kanka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in kana da halin yi musu kuma gaba ɗaya sai kai musu ka'idar kenan musulunci ne baya wajauta maka abu sai abin da kai kuma kar ka manta sadar da zumunci ba lalle bane sai kai musu ihsani da kuɗi haka kai kanka ma ziyara sadar da zumunci ne ka je a gaisa sadar da zumunci ne
wannan wannan ayar da take cewa da ake annabi kasa aka ta ma'ana ke ta don kun su a nan mujan sarki na sarki kuma mutum ne su to tun da nan mu haɗe shi ne tun me alaƙa kuma da da da mayan tare da da
to ai ba ta da alaka da abin da makaranta ne a na san to kada da sai ya lemu gama da abin da yake da alaka da zaman karatu na kamar sun sa da hukuncin nan.
Mm.
Ina so zai iya sanar da shi da wani zai yi tafiya. Sai sai ba ta kuri in kai ya dama ba da wani.
eh ya halatta amma kar ka takaita akan wannan kada in ka samu hali ka je da kanka dan tafiyar da kanka din yana da muhimmanci sama da sako ga hadisi ya inganta wani mutum na tafiya kan hanyar wani gari da wani mala'ika ya sauka a siffar dan adam ya tambaye shi ina za ka yi ce wuri kaza me za ka yi zan ziyarci wani saboda mai ce kawai dan aboki dan uwana ne zan ziyarce shi don Allah dan sarar da zumunci to Allah ya ce in sanar da kai yayi maka gafara cikin wanda suka wuce baya kada ashe da kanka din yana da muhimmanci na Dangane da bani, shi idan kasancewa ba a salama ba ko kan yara ne ana so su yi kuma sana'a. To zan ba wa da
me kuka fahimta a matsayin zagi ne me zagi aibantawa shi ne zagi a cikin larabci ka aibanta mutum kamar ta fuskar halittarsa ka aibanta shi ta fuskar ɗabi'arsa duk wanda ka ce mabarawa ko ka ce masoraci ko ka ce marar kunya ne ko ka ce marar tausayi ne duk wannan mene ne zagi kenan a larabci zagi kenan ba a hausa ba a hausa galibi idan mutum ya cewa wani ubanka uwaka ɗan kaza wannan ba zagi bane ba a shari'ance ba zagi bane ina fata a fahimta domin zagi shine aibata ina fata kuma ita duk abin da zaka yi ka aibata mutum ko ta fuskar ɗabi'arsa ko halayyarsa ko halittarsa ko garinsa ko ƙabilarsa ko sana'arsa to wannan shine zagi um, galibi abin da mutum ke wa yara ya suna abu kaza kai ku dina kaza kaza kaza kaza kaza din kaga wannan uslubin da aka fitar da magana na nuna maka cewa tsawa ne lokacin da kake wannan magana kana son ka hana shi laifi ne ba kana son ka aiki ka fahimta da kyau ana lura da kalmar kuma ana lura da ma'anar da ake so a isar lokacin da aka faɗi kalmar sannan zagi ya zama zagi kamar irin na shari'a ke wannan ai zagi da shi domin dukkan mutumin da ya ambaci tsiraici na uba ga wani ko ya ambaci tsiraicin uwa ga wani ka gauna akwai aibatawa ce akwai aibatawa ce zagi ne wannan amma abin da nake maka magana kamar mutum ya ce uwa kadai ba tare da ya ambaci tsiraici ko wani siffa ta munanawa gare ta ba ga wannan tsawatarwa ne ba zagi ba ne musamman idan babba ya faɗa da yaro babba ya ga yaro ce kai uwa ka ka ga wannan menene tsawatarwa ne ba zan yi ba ba yadda ai shi yasa ta bambance muku tsakanin abin da yake a shari'a da abin da yake a hausa don ku gane dan ba dukkan abu bane idan mun dauke shi a hausa kaza ne kuma ya zanto haka ake nufin sa a shari'a yau na'am kamar kai magana a yan zuwa rinku to malam kuma a danguwa ka da makarantun sakandare mukan yi kamar in kuna da association da ba ku da kuɗi tun da ba ku da hanyoyin samun kuɗi kamar ku je wurin mutane da suke da ɗan hali su taimaka muku an da ku da a makarantar ne ko wani abu.
don ku yi ne sun taimaka mu
to malam yawanci dai kamar akwai um, Muslim Engineering Student Association. Kuma da mukan je mu samo kuɗi wanda muke yi wurin kamar excursion da muke zuwa da kuma kamar wurin su irin littattafai da ake siya.
wannan duk babu ne kuɗi da za a roƙa don wata ƙungiya mai aiki na alkhairi ko aiki na addini to wannan babu ne kamar a ce ga wata kungiya ta kula da marayu kaga ayyukan alkhairi ga wata kungiya ta addini tana tsara lantarki da wa'azuzzuka ko kula da gina masallatai ko makarantu ko darasi ko ɗaukar malami a tura ta zindin gidan ka karanta rawa duka wani ayyuka ne na addini idan aka roƙi mutane kan wannan ba kuskure a kan daidai da yin haka abin da ake magana ka ɗaukan wa kanka kuɗin kai kalan kanka a bani kaza ni ba wai abu wata kungiya da kake wakilci ba ko wata makaranta da kake wakilci ba ko wani masallaci da kake wakilci ba kana roƙon wa kanka wannan shine muka ce harama ka fahimta ai sai mu suka ta haka sai in Allah ya kai mu gobe da la'as- gobe da magariba kenan na yi ganganci ji da na yanke cewa a yau za mu ci gaba da gobe da jibi har zuwa ranar alhamis to amma lokacin ban ta sai bayan na yi sanarwar sai na sanar cewa to ai kuma kila su masallaci suna da waɗansu karatuka da suke a waɗansu raneku kuma yanzu in dakatar musu da karatukan su ba musu daidai ba yanzu dai sai a yi da malami za a yi ta da ƙari da yan kwamitin ka idan kuna da karatuka da kuke a waɗansu raneku sai in rage fatan abin nan shi kenan a ci gaba to shi kenan kamar yadda na faɗa muku yawan sabar mun yi gobe lahadi za mu yi in Allah ya da haka jibini ginin haka gata alaka da za mu laraba ba za mu yi da za mu yi da ya ce ma'ana da mu sai kamar yadda na faɗa muku